hakikatu dariqatul tijaniyatul muhammadiyya hakika dariqa tijaniya hakikanin dariqa tijaniya wadda take muhammadiyya wato wadda take bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo inna dariqata tijaniyata hakika dariqa ta tijaniya dariqata maulana shehi ahmad ibn muhammad tijani wadda ita ce dariqa jagoran mu shehu ahmad tijani radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi dariqatul ilmin wa ma'rifatin wa amalin wa ihlas dariqa ce da ta tara abu hudu ya farko sani sani na shari'a sani na hakika da kuma ma'arifa ma'arifa ta hakika da kuma tsayawa a dage a aiki da kuma cewa duk abin da za a yi a yi don Allah sai an haɗa wannan hudun shine ake ɗariƙar tijjaniya wanda ya zama ɓangare ɗaya ɗauka daga wannan bai ɗauki sauran ɓangarorin ba ko ya ɗau ɓangare biyu bai ɗau ɓangare biyu ba ko ya ɗau ɓangare uku bai ɗau ɗaya ba to ba ɗariƙar tijjaniya ta haƙiƙa yake ba wanda zai ɗariƙar tijjaniya ta haƙiƙa sai ya haɗa wa'annan abubuwan guda hudu al'ilmu wal ma'rifatu wal amalu wal ihlasu wa kullum mutamassikina biha dukkan masu riko da ɗariƙa tijjaniya min ajillatul ulama daga manyan malamai ne allazina humul maraji'u fil islam wanda su ne makoma a game da duk lamarin da ya shafi musulunci wa ulumihi da ilmin musulunci musulmi biladin ga musulmin kasar su irin su Ibrahim Rayahi irin su Shehu Muhammad Hafiz Ibrahim Rayahi a Tunis Shehu Muhammad Hafiz a Shinkit to da sauran irinsu dai kowanne daga gaggan ɗarika tijaniya sai ka tara cewa a inda yake babba ne a ilimi shi yasa akwai wani munkiri da ya littafi yake da awa cewa ya ɗarika tijaniya ɗarika ce ta ammawa sai wani malami sai di muhammadu hajjuji ya yi littafi ya kawo tarjamar gaggan ɗarika tijaniya wanda duk duniya ta shaida cewa su jagorori ne a ilimi a kasashensu ba ma a kasashensu kadai ba a duniya wasu da yawa ma a duniya wa hadhihi dariqatu ita wannan dariqa ta tijaniya ibaratun anil muridaini wal wazifati wa zikr juma babban abin da take nufi ai wuridi na safa da na yamma da kuma ai wazifa da kuma a zikirin juma'a wannan ita ce dariqa tijaniya wa ma ada haza abin da yake wani wannan wuridan nan guda biyu na safe da na yamma da kuma wazifa da zikirin juma mashtamalat alaihi kutubuha daga abinda littafin dariƙa ta kunsa fa huwa min tasawufi wannan yana cikin tsaran tasawufi zarar tasawufi wala su bidayilin fi musamman dariƙat ba wai ya shiga a cikin abin da ake kira dariƙa ba wa hadha manqulun an jami'i a'immati hadhihi dariqati sharifati bil istisna wannan gaba ɗayansa an ciro shi daga baki ɗayan shagabannin wannan ɗariƙa maɗaukakiya ba tare da ware wani ba bakar ƙalin ƙubbin rabbaniyo daƙiƙa ƙudubi wanda yake na allah ya faɗa al'arif samdani masani mai dosar allah da komai nasa alfaƙihul muhaddisul usuli yusufiyul jami'u wanda yake masanin fikihu ne gwani ne a fikihu masanin hadisi ne gwani ne a hadisi masanin usulai ne guda biyu da usulul fiqhi da usulul dini kuma sufi ne cikakken sufi ya tara ilmai da yawa ya tara abubba da yawa na alheri maulana shaw ahmad ibn al-ayyashi suka yi shine jagoran mu shaw ahmad ibn dan ayyashi suka yi radiyallahu anhu Allah ya kara yadda gare shi wanda shi an haife shi 2295 2,295 yawa fati 363 shi yasa ya rayu a duniya shekaru 68 ba da kalami bayan ya faɗi wata magana ba a da kalamin ba wannan ta'arifin tunda magana da ya faɗa ɗin kafin ya faɗi wannan ba a santa ba shi yasa ba dalilin kawo ta'arifi ba a da kalami bayan ya kawo wata magana ya ce ina maulana radiyallahu anhu hakika jagoran mu shine Shehu Tijjani Allah ya kare da gare shi ka ta hakaka bi annahu sai qaul kazibu alaihi ya tabbatar da cewa lalle za a yi ƙarya gare shi min al mukhtaliqin al mukhtalifina fi tasaddi ahlillahi daga masu kagen ƙarya wanda suke sun bambanta a cikin bayyana kansu a cikin mutanen Allah almukazzibina lahu masu karyatawa amma haƙiƙa ga mutanen Allah wal kazibina fi haƙi amsali masu zuwa da ƙarya a cikin haƙƙin irin ire-iren shehu tijjani fatabarra'a mimma yansibunahu ilai shi yasa shi tijani ya nuna ba ruwansa daga abin da wani zai dangana gare shi min kulli ma yunafi shar'a daga duk abin da yake ya bambanta da tsarin shari'a faqala shi yasa ya bude baki ya ce idza samitum anni sha'an in kuka ji an ce na faɗi wata magana fazinu to ku auna wannan maganar bi mizani shari'i da ma'auni na shari'a ku auna shi da ma'auni na shari'a fa ma wafaqa abin da ya tace da shari'a fa huzuhu to ku riko da shi wa malami wafiqu abin da bai dace da shari'a ba fadar rahoho ku ware shi ku jefar da shi waje daban wai za ta karar da laika haza ayyuhal munsif idan wannan ya zama ya tabbata gare ka kai mai son kai adalci wanda ka sa a gaban ka cewa za ka yi adalci ne kun ta muta kidan ya mun ta kidan daidai ka yarda da shehu tijani ko ko kana ganin kai kana da wata magana a game da shi fala shakka annaka la taqbalu tuhatil mansubata li hadha sayyid al-jalil musarrih bi tabarri minha ba bakawa cewa kai ba za ka karbai karece karece ba da akan dangana ta ga wannan shugaba mai girma wanda shi da kansa ya fito baro-baro ya bayyana cewa ba ruwansa da ita sawa'un ta kakala da yaka annaha mutaqawwalatun alaihi aw maqulatun an daidai ya tabbata gare ka cewa daman kaga aka aka faɗa masa ko ko a'a an nuna cewa an ciro ta ne daga gare shi ko da an nuna an ciro ta daga gare shi amma ya zama ta saba da shari'a to ka ce shi tijani ba ruwansa da wannan naqalaha anhu ahbabuhu aw adahu masoya ne suka ciro daga gare shi ko makiya aw ada uhu alhamdu kafata ta su zama akan wa zukirat fi kutubil muwallifin fi dariqati aw gari an ambace ta ne a littattafan da suke littattafai a dariƙan nan ta shau tijani ko ko an ambata a wani abin daban aw sha'ad wa za'ad baina san ko ta yadu ta yi shura tsakanin jama'arsa aw gairin konus ko mutabari'u min jami'i zalika ba ruwan shehu da baki ɗayan wannan ويكفي في تبرئته سلوكه على الجادة وتبري مما يخالف الشرع قولا وفيلا وحالا cewa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu tsawon rayuwarsa an san shi yana tafiya bisa tsari madaidaici cewa ya nuna ba ruwansa da duk wani abu da ya saba shari'a magana ce ko aiki ko hali to wannan kadai ya wadatar a cikin ai hukunci da cewa ba ruwan shehu tijjani daga wannan intaha wannan bayanin da shi shehu ahmad suka ruje ya zo ƙarshe bihi ta tsari amma an takaito ne ba an kawo shi daidai yadda shi ya faɗa ba sun makala sannan shehu ahmad suka ruje ce lau bayyana muqaddimu na fi dariqati li iwanihim mutabassikina bi habliha wal muridina liduhuli ina ma a ce wanda suke mukaddamai a dariƙan nan za su bayani za su bayyana ga yan uwansu masu riko da igiyar dariƙan nan da kuma masu nufin shiga a cikinta annama za da ala zikirin lazimi fiha min wirdin wa wazifatin wa zikirin juma'atin gairu lazimin lil muridi zikiruhu wa la'atiqaduhu cewa da abin da yake ya huce zikirin nan wanda yake lazimi a cikin dariƙa wanda shine wuridi na safe da yamma da wazifa da zikirin juma'a to da abin da ya haura wannan ba wajibi bane ba lalle bane ga wanda yake muridi na tijaniya a ce sai ya ambata ko sai ya ƙudurce lahaffat wa adul inkari ala dariqatim da tsananin musu ga dariqar su ya saukaka almuhammadiyya dariqar da take bisa tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam wala farihal mubgiruna bima yaqifuna alaihi mimma madda lisanahum fil intiqadi ala ahliha da wanda suke masu kaba da dariƙan nan ba su munna ba da abin da suke gani daga abin da ya jawo suka miƙe harsunansu a wajen yin suka ga ma'abuta ɗariƙan nan intaha ya ce ya ƙare wannan bayanin asafatal hamisa wa sadisa min jinayatul muntasibi an ciro shi daga shafi na biyar da shafi na shida daga littafin shi sai disho ahmad suka mai suna jinayatul muntasib laifin wanda yake cewa shi yana ciki bai za a haza in ka gane wannan bayanin fa inna kulla ma yaqulu fihi al-mu'taduna innahu aqidatu litijaniyina taratan yansibuna tijaniyina ila al-batiniyya aw ila shi'ati al-imamiyya wa hura yajharuna kalimat al-kufr fi haqqihim wa umdatihim ka gane cewa dukkan abinda masu shishigi suke faɗa cewa aƙida ce ta tijjaniyawa 'yan tijjaniya tijjaniyina wani wakacin su ce za su dangana yan ɗariƙa tijaniya zuwa cewa ai baɗiniyawa ne wani lokacin su ce shi'awa ne imamiyawa wani lokacin su bayyana a fili cewa ai yan tijaniya kafirai ne wa umdatuhum fi jami'i wa umdatuhum fi jami'i hazihi tuham an-nasara aw al-mustashriquna wal yahud wanda madogaran masu inkarin a baki ɗayan abin da suke faɗa na wannan tuhumomin su ne nasara da mustashrikai da yahudawa a ƙulu zan faɗa a fili ma ya ƙulu wa ula'i baɗilu wa zurun tumrihi alaihim al'amala wa tabi'iyya abinda masu wannan masu wannan inkarin suke faɗa ƙarya ne ƙage ne wanda biyan su aka yi har suke faɗa haka da ƙoƙarin yin biyayya bil irafati ila faqadihim li nuril imani tare da cewa sun rasa haske na imani haisu arabta anna dariqata hiya al awradu la ghayru tunda dai ka gane cewa dariqat tijaniya ba wata ababa ce wannan wuridan da aka faɗa wuridi na safe da na yamma wanda ba abin da ya kunsa sai istighfari sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai la ilaha illallah sai ya wazifa wadda ita ma dai haka din ne istighfari ne da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah sai zikirin juma'a wanda shi din ma dai haka ne la ilaha illallah ne ba wani abu wanda za a ce dariƙa tijaniya ne bayan wannan kala maulana shehu ahmad suka yi rujuwa irin jagoran mu shine shehu ahmad suka yi ya faɗa kuma fi kitabi durukul manfa'a a littafinsa mai suna durukul manfa'a wato hanyoyin amfani al-maqsadus sani ya ce manufa ta biyu fitan bihin ala annal murida la talzamuhu mutaba'atu shaihihi fi jami'i af'alihi wa qawalihi wa ahwalihi a cikin fadakarwa akan cewa wanda yake muridi na dariga ba dole ne a kansa ba sai ya bi shaihinsa a cikin duk abin da shaihin ke aikatawa ko a abin da yake faɗa ko a halayensa illa iza amarahu bi zalika sai fa idan shehin ya umarce shi da haka la yabluguna an shay'in al-qurb at-tijani radiyallahu anhu annahu amara ashabahu wal ahizina anhu an yatadu bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa sa'iri ahwalihi ba mu samu labari ba daga jagoran mu shehin mu qurb at-tijani Allah ya kare da gare shi cewa ya umarci sahabbansa ko masu karɓar ɗariƙa daga gare shi cewa dole ne a kansu su tsaya su koyi da shi a cikin duk abin da ya faɗa ko abin da ya aikata ko sauran halayensa bil huruji anil mazhab alladhi taqalladuhu min bainil mazahib al arba'a ta fuska a ce sai sun fita daga masabar da suke aiki da shi daga cikin da suke aiki da ita daga cikin masabobin nan guda hudu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu maliki ne ko da yake akwai gurare da fahimtarsa ta saba da fahimtar da ta fi shura wajen malikawa amma bai ce dan zaka karbi dariƙarsa dan kana shafi'i sai ka bar shafi'i yadda kake ba ko kana hanbali sai ka bar hanbali yadda kake ba ka dawo tasa masabar ta malikawa wala qaidin sunniya ko aqidu na sunna shehu tijani radiyallahu ta'ala nu a iya cewa ta guri da yawa ash'ari ne ko da yake akwai gurare da yawa da a iya cewa fahimtar sa ta dan bambanta da wasu da ga ash'ariya amma dan kana bin da masabar maturidiyawa a aqida shehu tijjani bai ce ba zai baka wuridinsa sai ka dawo shi aƙidar da yake kai ba ko ɗaya a bari ma an faɗa ba hatta wanda yake mutazili ko hariji da a iya dankana musu ɗariƙa tijjaniya a ta yi wannan ya zamo sababin gyaruwarsu a kan waɗansu daga cikin aƙidunsu wanda ta yi ba daidai ba ne bali sabitu inda na bari abin da yake tabbatacce a wajen mu in ji shehu sai da ahmad sukairu an alfarar bukarar fiha bi farlillahi cewa farlar da aka tabbatar a cikin wannan dariƙa da baiwar Allah ɗin kama wa'adahu bihin rasul dacewa da abin da manzan Allah ya masa alkawari da shi wa'adahu ba wa'adahu ba alayhi salam ya cewa da abin da manzan Allah alayhi salatu wasalam ya masa alkawari da shi yanaluhu kullu man azinahu fi tilawati azkari duka wani shi masa izini a cikin karanta zikiran nan na dariƙa zai samu min wardin wazifatin wa zikir juma'a wanda shine wuridi da wazifa da ambatan juma bi shurudi zalika da sharuɗan da aka ambata la gairu ba wani abu daban fa inna hadhihi dariqa ita dariqan nan ta tijaniya mabnaha an gina ta ne alal qiyami bi askari hal lazimatil mazkurati bisa cewa lalle muridi ya tsaya da zikiran nan nata wanda suke lazimai wanda aka ambata ba da muhafazati tamma alam tisalil awamiri wa shinabin nawahi bi qadari ma fil imkani tasir wal anan tare da kiyayewa kula cikakkiya bisa a tsaya abu duk umarnin da shari'a ta zo da shi a bar duk abin da shari'a ta yi hani daga gare shi gwargwadon yadda mutum yake da iko a kai da a ɓoye da a fili wa malakul hairi kullihi fi a da'is salawatul makrura fi gatil itkani li jami'i shuruɗi babban mabuɗi ko ginshiki da kowane alheri gaba ɗaya yana cikin ba da salloli na farilla a ba da su ko a cikin matuƙar kyautatawa ga baki ɗayan sharuɗa wal ihtimamu biha ko wal ihtimamu biha fi sa'iril ahyan da a tsaya a kula da sallolin nan a baki ɗayan zamanai su ma za da ala zalika wannan abin da ya haura bisa wannan fahuwa farin shi ƙari ne baiwa ce bi kadari bi ittibahi fi mujadati fi ibadati wa ila sunniya wa tadhiri dawiya wa sirki fi mu'amalati al-haqqi wal hal gwargwadon yanda muridi ya tsaye biyayya ga tsari a cikin kokarin da yake wajen ibada da kuma tsayawa ya tsarkake ni ya zama duk abin da zai yi dan Allah da tsarkake zuciyarsa da gaskiya ya gaskiya a cikin mu'amalar da yake da halitta ubangiji da mu'amalarsa da halitta watahalli an kulli mazmum watahalli bi kulli mamum da kuma bar duk wata sifa da take a zargi da abu sifantuwa yin ado da dukkan wata sifa da take a bayyabo ila gairi zali zuwa wani wannan mimma kana yusi bihi ashabahu daga abin da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yakan wa sabbansa wasiya da shi atala yakunu min al-aminina li dhikrillah domin kada su zamo daga wanda suka amince ga makarullah فإن التأدب مع الحق تعالى من المريد يكون على قدر اقتباس أنواره من مشكات الاقتداء به حقيقة yin ladabi tare da Ubangiji subhanahu wata'ala daga wanda yake muridi wannan ladabin yin ladabin nan yana kasancewa gwargwadon yanda shi muridi ya ɗosano haskeke-haskekensa daga fitilar da yake koyi da ita muridin da yake ya ɗosano haskeke-haskekensa cikakken ɗosanowa daga fitilar da yake koyi da ita sai a ga ladabinsa tare da ubangiji ya ƙaru fiye da ladabin wanda shi abin da ya ɗosano na hasken kaɗan ne ko koma da awa yake na ya ɗosanon bai ɗosano sa ajiye anan ko?